بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a yau goma sha biyar ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina biyu ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a nan masallacin ATBU da ke nan Bauchi domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke yi a cikin suratul Ma'ida yau za mu tashi ne a aya ta arba'in da ɗaya in Allah yadda bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك نعم يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah ya albarka a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya kai manzon Allah kada waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci su bakanta maka rai min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga waɗanda suka ce sun yi imani da bakunan su walam tu'min qulubuhum amma kuma zukatansu ba su yi imani ba wa min alladhina hadu kuma ana samun su daga cikin Yahudawa. Samma'una lil kadhib waɗanda suke yawan sauraron ƙarya, samma'una li qaumin akharin waɗanda suke yawan sauraron waɗansu mutanen daban lam ya'tu waɗanda basu zo wurin ka ba. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i waɗanda suke juya kalmar Allah daga gurabensu ko kuma suke juya ta daga ma'anarta. yaquluna in utitum hadha faqudu suna cewa idan an ba ku irin wannan da kuka gani a wurinmu to ku karɓa wa illam tu'tahu fahdharu amma in ba a ba ku irinsa ba to ku guje masa kar ku karɓa wa man yuridillahu fitnata duk wanda Allah ya yi nufin batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a to wannan ba za ka iya mallakar komai daga daga wurin Allah ba gare shi أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم irin waɗannan su ne waɗanda Allah baya nufin ya tsarkakar da zukatansu lahum fid dunya khizyun suna da wulakanci a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma mai Allah yake سماعون للكذب أكالون للسحت نعم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط نعم إن الله يحب المقسطين sama'una lil kadhib waɗannan mutanen masu yawan sauraron ƙarya ne akaluna lis suhut kuma masu yawan cin haram fa in ja'uka fahkum bainahum idan suka zo gare ka to sai ka yi hukunci a tsakaninsu au a'rid anhum ko ka kauda kai ka bar su wa in tu'rid anhum idan ka kauda kai ka bar su falan yadurruka shay'a to ba za su iya cutar da kai da komai ba wa in hakamta amma in har za ka yi hukuncin fahkum bainahum bil qist to kai hukunci a tsakaninsu da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra Allah ya ƙara rahama a gare shi a cikin muwatta nasa ya ruwaito hadisi daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar Allah ya ƙara yarda a gare su أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا cewa waɗansu mutane sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin Yahudawa sai suka kawo kes a gabansa suka ce ya zama alkali abin da yake cikin kes din nan shine an samu wani mutum ba yahude da wata mace ba yahudiya sun yi zina fa qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma tajiduna fi tawrati fi sha'ni ar-rajm fa qalu nafdahuhum wa yujladun qala abdullah ibn salam kadhabtum inna fiha ar-rajm fa'tu bit-tawrah فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم da suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ga kes nan ka gaya mana me ya kamata a yi hukunci hukuncin Allah wannan ya yi zina da wancan bayan dukkan abin da ake nema na evidence ya tabbata an tabbatar da wannan laifin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to hukuncin Allah yana daidai da hukuncin da yake wurin ku wanda yake wuri na a cikin littafin Allah shine waɗannan mutanen tunda dukkan su biyu ma'aurata ne to shine a jefe su don haka ku a wurin ku menene hukuncin yake a cikin attaura sai suka ce abin da yake cikin attaura shine a kunyata su a yi musu alalo-alalo kuma a ɗanyi musu bulala sai a sallame su shi ne hukuncin Allah abdullahi ibn salam wanda muka yi magana a kansa tun a baya wanda yana daga cikin malaman yahudawa kuma ɗan malam ne jikan malam yana da girma a cikinsu sai ya ce a'a ba haka bane bayan shi ya musulunta yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ƙarya kuke yi ba haka bane yake cikin attaura abin da yake cikin attaura shine ayar da take nuna cewa su ma za a jefe su ne kamar yadda alkur'ani ya nuna kamar yadda shari'ar Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna fa'tu bit tawra zaka ta aje kawo at-taura a karanta fatluha in kuntum sadiqina aka zo da at-taura aka baza a cikin riwayar Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Bukhari Imam Muslim al-jama'a sun rawaito wannan hadisi a cikin wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da aka kawo at-taura suna zuwa sai aka kawo masa wani matashi aka ce gashi ga ka raga ka ka zauna da yake lokacin suna gani zai musu amfani suka girmama shi shi ko da aka kawo a taura sai ya sauka daga kan wannan wannan matashin sai ya ajiye wannan kilisar sai ce a kawo a tauran aka dora a kan yace a karanta shi manzon Allah sallallahu alaihi ma kana ya karatu wa ma kana yaktu shi baya karatu kuma baya rubutu shi an bashi ba zai iya karantawa ba sannan kuma shi ba zai iya rubutawa ba da haka da suka gakace suka ce bari a masa wayo ya ce a kawo a taura a karanta da kawo ana karantawa tiliyan tiliyan tiliyan mutumin da yake karantawan sai sa ya karta sai ya toshe daidai wurin da Allah ya ce a jefe su sai ya toshe da ya tsasa sai ya ci gaba da karatu haka kamar yana nuna ya karanta baya ya karanta gaba ya tsallake wannan wurin sai Abdullahi bin Salam ya ce karya kike yi ya ce daga hannunka a sake karantawa dole kage ya daga hannunsa ya daga hannunsa aka karanta fa idza ayatul rajul sai ga aya a cikin balo-balo ta ce jefe su za a yi fa qalu sadaka ya muhammad fi ayatul rajul suka ce gaskiya kan abdullahi bin salam yayi gaskiya a cikin at-taura akwai ayar da ta nuna a jefe su da ba sauki muke ne ma yasa muka zo wurinka fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faruji ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi da su a jefe su Abdullahi ibn Umar Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa ya ce ina daga cikin waɗanda suka je suka aiwatar da jifan ya ce muna jifan su fara'aitun rajula yahni alal mar'ati yakiha min al hijara saboda soyayya da ke tsakanin wannan mutumin da wannan matar ana jifar su shi kuma yana tare ta jifar shi tana faduwa a kansa sai da shi ya fara mutuwa kafin ita ma daga baya ta mutu yace aka jefe su wannan hadisi ya inganta kamar yadda kuka ji jama'a ne suka rawaito Allah ya saukar da wannan ne domin a fayyace mana abin da yake cikin wannan aya da muka karanta wannan hadisi kai da muka karanta tana fayyace abin da yake cikin wannan aya me Allah ya ce a cikin ayar ubangiji ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin girman manzon Allah da ubangiji yake yi Allah baya ce masa ya Muhammad duk cikin Qur'ani babu ya Muhammad amma cikin Qur'ani cike yake dukkan annabawan Allah haka Allah yake kiransu da sunan su tsagwaro يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي حتى الله يكتشف أما بعد تبشي يا محمد بقى. محمد يا زوجك القرآن سوهوني أما دوك يا زوجك خبرك محمد رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وآمنوا بما نزل على محمد guda hudu haka Allah yake fara amma Allah baya ce masa ya Muhammad sai dai a ce masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabiy lima tuharimu ma ahalla Allah lak يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل haka Allah yake masa daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace ya kai manzo la yahzunka alladhina yusayyi'una fil kufr waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci din nan kada su bakanta maka rai kada su sa kai fushi an gane ko Allah ya ce masa kada su bakanta maka rai yana nufi la ta ta'assar min sha'nihim wa la ta ta'assar ta'siran baligha kada ka sa abun ka dauke shi da tsanani har abun ya zama ya cutar da kai ya zama yana damun ka saboda mai waɗannan da allazina yusari'una fil kufr suna gaggawa a cikin kafirci bi ma'ana yaquluna fil kufri bi sur'a suna aukawa a cikin kafirci da maganganunsu da ayyukansu da aqidarsu kullum abubuwan kafirci suke yi Allah ce kada haka ya bakanta maka rai Allah ya faɗi wannan ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka saba wa Allah to nan yafi bata masa rai duk inda aka bi Allah kuma yafi faranta masa rai yana damuwa kwarai da gaske ga an iya karɓi sakon Allah fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa kamar sai halaka kansa in aka kiyaye imani da alqur'ani la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin kamar dai halaka kansa saboda mutane sun kisu imani shine Allah ce to kada ka kada ka bakin ciki Allah yana lallashin shi ne yana bashi hakuri yana tausasa masa yana nuna masa cewa kafircin su ba za su daina ba sunnar Allah ce kauliya dole a samu waɗansu huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min dole waɗansu su yi kafirci waɗansu su yi imani an fahimta ko la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wannan kuma yana nuna mana cewa ɗabi'a ce ta mutum ta ɗan adamtaka dole ranka zai iya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babi na ɗan adamtaka shi ma yakan yi fushi ransa yakan ɓaci kamar yadda Aisha ta ce sai dai shi baya yin fushi sai dai da fushin wani wani nan kuma shine Allahu rabbul alamin shi baya taba fushi akan an taba shi in ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ana ana ana jan wuya da shi jijiya tana tashi idonsa ya yi ja kalarsa ta canza to an taɓa haƙƙin Allah amma manzon Allah su salama ba a taɓa jinsa ba akan an zage shi ko an ci mutuncinsa ko an yi masa wani abu na ɓacin rai nasa wanda ya shafe shi fasinal to ba za ka ji bakinsa ba sai ya haƙura sai dai Allah ya rama masa a gabansa zai tashi wa'azi wani ya zage shi ya ce tabban laka ya ce kai banza ne Allah ce tabbace da abi lahabin wata kai ne dai banza Allah sai dai ya rama masa amma shi baya rama kuma ba a taba jin manzon Allah sai salama yayi zagi ba ko an zage shi sai dai Allah madaukin sarki ya karba masa fada amma in an taba Allah to nan shi ne ransa yake baci amma amma in an taba Allah din to dabi'a ce ta ta dan adam yana iya yin fushi kuma manzon Allah ya fushi yanzu za a gane saboda fuskarsa za ta yi ja jininsa duk sai taru a fuskarsa yanzu za su gane sannan idonsa ihmarat aina sai kaga idonsa ya yi ja da gaske za ka gane ransa ya ɓaci idan yana farin ciki kuma zai yi murmushi ya yi dariya har ka ga hatta badat na bajiru har ka ga har ka ga fikarsa sun bayyana don haka waɗannan dama ɗabi'a ce ta ɗan adam wani lokaci kai farin ciki wani lokaci kai bakin ciki haka ne rayuwar nan take samaniyatu la budda an ta'ti alal fata wala budda an tajri alayka samaniya dole abubuwa guda takwas sai su same ka a duniya duk yadda kake inda kai dan adam sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma takmun wa afiya dole abubuwa guda takwas din sai sun same ka wata rana kana bakin ciki wata rana kana farin ciki dole wani abun ya bata maka ne wani abun ya faranta maka ne kuma duk matsayinka da duk darajarka dole wata rana sai ranka ya ɓaci kuma duk yadda ake ciki wata rana kuma sai ka samu abin da zai faranta maka shine sururun wa huzun wa ijtima'un wa furqatun dole wata rana a haɗu wata rana kuma dole a rayuwa ke duk yadda kake son mutum duk yadda aka haɗu duk yadda zamantakewa take da daɗi tsakaninka da wanda kake so ko wanda kake so ko wanda kike so ko wanda kike so dole wata rana sai an rabu sannan kuma wa yusrun wa usrun dole akwai daɗi akwai wahala haka rayuwa take wata rana a samu abin da ake so wata rana kuma a rasa abin da ake so wata rana a shiga cikin kunci da wahala ko da akwai kuɗin da za a saya amma sai a rasa abin da za a saya wata rana kuma ga abin saya kuma ba kuɗi rayuwa ke wata rana kuma ga abin an saya amma bai kawo farin ciki ba ko an samu amma ba irin sa ake so ba wa yusru wata rana kuma a samu daɗi sannan kuma wa sakmun wa afiya dole wata rana akwai ciwo wata rana kuma akwai lafiya haka rayuwar mutum ba za ka taɓa zama kullum no condition is permanent kullum a ce abu ɗaya wannan sai an je aljanna shine ake samun abu ɗaya Allah ka kai mu aljanna alladhina yusari'una fil kufr waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wannan min din bayaniya ce wato waɗanda suke cewa sun yi imani da baka amma a zuciyarsu ba imani an gane ko su ne wato munafukai kenan ake magana su ne waɗanda za su ce sun yi imani amma kuma a cikin zuciyarsu kuma kafirci wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum tarkharaju sun shigo da kafircin su kuma sun fita da shi amma lokacin da suke faɗan nan suna faɗa ne kawai da bakin su wa min alladhina hadu kuma daga cikin waɗanda suke gaggawa a cikin kafircin nan akwai akwai akwai yahudawa waɗanda suke gaggawa a cikin kafircin da zai iya ɓata maka rai ana samun su cikin munafukai da suka ce sun yi imani da kai ana samun cikin tsagwaron kafirai waɗanda suke ɓangaren yahudawa sama'una lil kadhib irin waɗannan ɗin nan da suke yawan son sauraron ƙarya kuma mustajibuna lahu kuma su amsa su karɓa sama'una li qaumin akharin lam ya'tu waɗanda suke yawan sauraron waɗansu mutanen daban waɗanda ba su zo wurinka ba bimana almustajibuna liqaumin lam yahduru majlisa waɗanda suke sauraron mutanen da ba su zuwa wurinka amma kuma waɗancan din sai su faɗi wani hukunci wanda wannan hukuncin dangane da abin da ya shafi al'amura na addini ko al'amura na rayuwa sai su zartar da wani abu yaquluna in uti yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i bimana yubaddiluna kalam Allah ko yu'awwilunahu ala ghairi ta'wilihi sai su canza kalmar ubangiji su canza fassararta su bankare ma'anarta ko su kawo wata su maye gurbin ta ita sun canza hukuncin Allah sun canza maganar Allah sun dora mutane akai kuma suna cewa mutanen yaquluna in utitum hadha faquduhu in kun je wajen annabi su ba su je ba sai su ce in kun je in ya gaya muku iri kaza abinda muka ga muku to ku karba wa in lam tu'tahu fahdaru in ba irin wannan ya ga muku kuma ku yi watsi da shi ku bar shi da kayansa kenan ku rinka zaba abin da ya daidai da son rai irin abin da muka daidaita da ku shi za ku karba sauran kuma ku watsa da shi shine wa in lam tu'tahu fahdaru Allah ya ce abin da kaga suna yin nan bata suka yi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda ya bata kuma Allah ya so ya jarrabe shi da bata da kaucewa daga kan hanya to duk yadda kai ba za ka iya canza shi ba haka ne mutane suke wanda ya riga ya bata ya yi nisa baya jin kira kuma duk kokarinka a kansa sawa'un alaihim a anzarkahum am lam tunzirhum la yu'minun kuma inda naka same shi ka masa wa'azi zai ce sawa'un alaina aw azza am lam takun min alwa'izin ko ai wa'azi ko kara wa'azi duk ɗaya ne ba zai karɓa ba saboda man yuridillahu fitnatahu falam tamlika lahu min Allah shay'a ubangiji ce fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu wanda Allah yake so ya batar da shi yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'anna ma yas'adu fi sama sai sa zuciyarsa ta zama tana da kunci kamar mutum yana furkawa a cikin sama kamar mutumin da yake dada hawa hawa cikin sama kullum cikin kunci yake cikin sama kuma daidai yadda kake ƙara sama daidai inda ba iska kunci zuciyar ta gama toshewa zaka ba zai taba falan tambika lahu min Allah shay'a ba zaka iya mallakar komi a gare shi daga wurin Allah kenan duk wanda kaga ya shiryu Allah ne ya shirye da shi wanda ya bata Allah ne ya batar da shi amma duk wanda kaga ya shiryu dama ya cancanci shiriya ne sai Allah ya shirye da shi Allah baya ajiye abu a inda bai dace ba duk wanda kaga ya shiryu dama ya cancanci haka wanda ya bata Allah ne ya batar da shi amma saboda ya cancanci ya bata sai Allah ya batar da shi ba wanda Allah ke batar da shi akan dole sai saboda ya zaba da kansa ko akwai wanda yana so ya musulunta ko yana so ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana so ya bi sunna sai kuma sai ya ji wani mala'ika ya zare masa ido ya ce ka fita akwai wanda ake masa haka duk wanda kaga yana kafirci ko yana sabo shi ya ga dama yake sannan wanda kaga kuma yana aiki mai kyau shi ma shi ya ga dama yake liman sha'a minkum an yastaqi wanda yake so ya bi layi mai kyau wanda yake so kuma ya bi mummunan layi sai dai duk wanda kaga ya shirye nan ko kaga ya bata wa ma tasha'una illa an yasha Allah kai ka so amma sai Allah ya so kafin son ka ya tabbata wannan wani babi ne na kaddara wanda yake da muhimmanci wanda sai an je babin sa mai dogon bayani don haka dai duk wanda kaga ya bata ba za ka taba iya shirye da shi ba mai wa man yudlilillahu fama lahu min had kuma wa man yahdillahu fama lahu min mudil wanda Allah ya shirye da shi ba wanda zai iya batar da shi an fahimta ko ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum irin waɗannan sune irin waɗanda Allah madaukakin sarki bai yi nufin ya tsarkakar da su kafin su ba bi ma'ana ma aradallahu an yuzakkiyahu Allah bai yi nufin ya tsarkakar da su ba wanda ko Allah bai tsarkakar da shi ba ba wanda zai iya tsarkakar da shi lahum fi dunya khizy irin waɗannan suna da wato wulakanci a nan duniya saboda Allah zai tona asirin su alkhizu shine alfadihatu wal'a suna da abun kunya da abun fallasa da tonon asiri walahum fil akhirati azabun azim kuma suna da azaba mai girma wanda take jiran su a lahira sai Allah ce sama'una lil kadhib sune waɗanda suke yawan sauraron ƙarya din kuma akaluna lis suhut waɗanda suke yawan cin haram sama'una lil kadhib bimana sama'una lil batil mustajibuna lahu waɗanda suke yawan karɓar ƙarya da barna kuma akaluna lil haram waɗanda suke cin haram suna dadumanta ta ko ta ina su ne ko yahudawa su akan haram suka ginu haram ɗin riba da haram ɗin cin rashawa da haram ɗin corruption duk wanda yake wannan ya bi layin yahudawa su ne akaluna lil sukut masu cin haram kuma su ginu akan haram irin waɗannan Allah baya shirye da su kuma Allah baya karɓar addu'arsu shine akaluna bisukut Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil shine akli shine akaluna bisukut cin dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba ba ta hanyar da ta dace ba فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الله يتي إذن سك زوريك بمعنى فإذا تحاكموا إليك إذن سك كاو حكمشي ولينك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ko ka karbi hukuncin su ka yi hukunci a kai ko kuma ka kori ka kori kes din manzon Allah sai kalama Allah ba shi dama ko yayi hukunci musu ko kare yi saboda ba addinin su ɗaya bane kuma ba su yi imani da shi ba su gaskata shi ba wannan kuma shine hukunci akan wato duk inda wata hukuma take tabbatar da shari'ar musulunci to waɗanda suke ba musulmi ba sai dai in su sun ga dama sun kawo kansu amma amma shari'ar musulunci ba ta da ba ta da wato mandatory jurisdiction akan waɗanda ba musulmi ba ba zai zama dole suna karkashi ba sai dai in su suka ga dama suka kawo kansu ko kuma in suna karkashin hukuncin musulunci kamar ahlul zimma ko ko musta'man ko mu'ahad waɗanda suke karkashin gwamnatin musulunci amma in dai ba haka ba suna tare da musulmi musulmi suna da shari'ar su kuma suna da nasu haka ya halatta a samu wato duality of legal system shine a samu kashi biyu an gane tsarin shari'a kashi biyu musulmi suna nasu waɗanda ba musulmi suna nasu kamar da yanzu ake yi dinnan hukumin hukum abin nan kotunan musulunci shari'a court suna da jurisdiction akan musulmi sauran conventional court su kuma suna da jurisdiction akan waɗanda ba musulmi ba sannan shi kuma wanda ba musulmi ba in case ya haɗa shi da shi da wanda ba musulmi ba in ya ga dama ya ce ya miƙa wuya wa jurisdiction ɗin shari'a musulunci sai ya zo sai ya hukunci a kan in kuma in kuma in kuma shi alƙalin ya ga dama wanda ba musulmi ba sai ya kori ƙaran to ya halatta fa in ja'uka fahkum bainahum ko ka karba aw a'rid anhum ko ka kori ƙaran ka ce ba za ka karba ba tunda ba musulmi bane an fahimta wa in hakamta amma in har za ka yi fahkum bainahum bil qist to sai dai kai hukunci da shari'ar musulunci ba za ka ce za ka yi masa hukunci kuma da shari'ar da tasa ba a sai dai kai da shari'ar musulunci in dai za ka yi masa hukunci shine ma'anar alkisto a nan inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu yin adalci an gane ko sai Allah ya kara cewa
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك na'am وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون wa kaifa yuhakkimunaka to ta yaya ma suke kawo hukunci wurinka wa indahum taura alhali a wurin su suna da at-taura fiha hukmullah ai a cikin ta akwai hukuncin Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik sannan daga baya kuma sai su zo su juya baya su ki karba bayan kai hukuncin wa ma ulaika bil mu'minin san waɗannan kan ba mu'minai bane inna anzalna taurata fiha hudan wa nur Allah yace lalle mu mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shiriya kuma a cikin ta akwai haske yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu annabawa waɗanda suka mika wuya suka sallama ga Allah suna hukunci da ita lilladhina hadu suna hukunci wa yahudawa war rabbaniyun sannan kuma wato masu ibada malamai rabbaniyai daga cikin yahudawa su ma suna yin hukunci da ita wal ahbar sannan kuma malamai masu fikihu daga cikin yahudawa su ma suna hukunci da ita bimatuhfizu min kitabillah saboda abinda aka ba su riƙon amanarsa na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma suka kasance masu shaida akan haka fala takhshawun nasa wakhshawun don haka kada ku ji tsoron mutane wajen hukuncin Allah ku ji tsoro na in ji Allah wala tashtaru bi ayati tamanan qalila kuma kada ku musanya wani dan tamani na abun duniya dan kadan da ayoyina wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar fa ulaika humul kafirun to waɗannan kan su ne kafirai Abu Ja'far ibn Jarir ne Tabari Allah ya masa rahama ya ruwaito da isnadin sa zuwa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa yake cewa waɗannan ayoyi da muka karanta an saukar da su ne wato akan Yahudawa banu Nadir da banu Quraiba su banu nadir sun kasance suna da wata daraja ko wata alfarma sama da banu quraiza ta wajen kabila a wajen asali ko daga cikin yahudawa su banu nadir ana ganin su ne waɗanda suke da daraja wadda ta ɗara ta banu quraiza hakan yasa idan an samu wani daga cikin banu quraiza ya kashe wani daga cikin banun nazir idan da gangan ne to sai dai a yi kisasi a kashe shi idan kuma da kuskure ne to za a biya diya cikakkiya amma idan aka samu akasin haka ne ɗaya daga cikin ɗan banun nazir shine ya kashe ɗan banu kuraiba waɗanda ake gani su marasa galihu ne idan da gangan ne to ba za a kashe wancan ba sai dai a biya diya cikakkiya idan kuma da kuskure ne to ba za a biya diya cikakkiya ba sai dai a biya rabin diya kenan in ka fahimci zancen duk wani ba yahude dan banun nazir cikakken mutum ne duk wani ba yahude dan banu quraiza kuma rabin mutum ne an fahimta haka ake an dade har zuwa lokacin da wani daga cikin banu nabi banu quraiza ya kashe wani daga cikin dan banu nabi sai su dan banu sai su kabilar banu nabi suka ce a kawo cikakkiyar diya suka ce yaya mu in mun kashe rai daga cikin ku za ku samu bada cikakkiyar diya ko kuma in wani daga cikin ku ya kashe namu sai ku bada rabi ai wannan ba mana adalci mu ba mu yarda ba wannan rigimar ta yi tsanani har ta kai ga cewa za a yi yaƙi mummuna yakin ba ta tsakanin kabilu guda biyu waɗanda suke dukansu can tsakar uwa ɗaya ba ɗaya dukan sun fito daga zuriya ɗaya don haka a ce za a yi yaƙi kuma yaƙin nan suke cewa muna ɗan gari ɗaya ɗan ƙabila ɗaya yare ɗaya sannan zuriya ɗaya sannan addini ɗaya kuma a ce mu yi yaƙi kuma a ce wani ya kashe wani a cikin mu ya tada rigima suka kasa daidaita a tsakanin sai suka ce ku tashi mu je wajen Muhammad sallallahu alaihi saboda ai sun yarda da cewa shi annabin gaskiya ne su ne sun kisi imani suka ce to a je wajen sai hukunci duk hukuncin da yi da shi za a yi aiki an gane ko fatahakamu fi dalika ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka kawo kes din nan gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna saukarwa suna kawowa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi shine Allah yake tambaya ya ce wa waɗannan mutanen kan wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum at-taura su me yasa ne wai in matsala ta faru su je su ji da kayan su su warware su ba su yi imani da kai ba amma kuma in matsalar su ta faru sai su zo su kawo maka saboda yayi dace suna gani kamar za ka yi daidai da sauransu wa indahum at-taura ai suna da at-taura fi hukumullah ita ma akwai hukuncin Allah da suka yarda da shi me yasa ba za su yadda su yi wancan ba sai su zo wurin ka kai kuma in kai sun mai tawallau min ba da zalika kuma ba karba za su yi ba wa ma ulaika bil mu'minin wannan mutanen ba mu'mine bane an fahimta ko abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa kenan wanda aka saukar da wannan aya saboda shi wannan kuma Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i duka sun rawaito wannan asar din don haka dai su Yahudawa ɗabi'ar su ce ita ce hukuncin Allah yana yin aiki a kansu ne in ya dace da sauransu amma in bai dace da abin da suke so ba to ko dai su karkata shi ya dawo iyayen da suke so ko kuma su yi watsi da shi gaba ɗaya su bari haka ne ɗabi'arsu wannan dalilin ne yasa sun yi ilimi sun tara hukuncin Allah da yawa amma ba su yi aiki da shi ba shi yasa Allah ya kushi da su kuma ya zamana وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت Allah ya tsine musu kuma dalilin da yasa kenan har kaga Allah yana sa wasu daga cikin su a baya Allah ya shafe su Allah ya canza halittar su suka zo suka zama biroyi waɗansu suka zama ma'ana shi yasa kuma kullum ake tsine musu Allah ya ce a rinka ce musu ghairil maghdubi alaihim kada Allah ya sa mu bi tafarkin waɗanda Allah ya fushi da su su ne waɗannan mutane su ne yahudi duk wanda ya bi hanyar yahudu wallahi ya tabi ga gaskiya sun santa amma ba za su yi aiki da ita ba sannan abinda duk suka samu kuma na gaskiyar in ta yi daidai da ra'ayinsu to haka za su yi ta kumfan baki sai an tabbatar abubuwan da kake ce ake faɗa akan yahudu ko ake faɗa akan nasara aƙida ce da tafarki ba wai ƙabila ba ce an fahimta da kuma zamani ballantana ka ce zamanin ya wuce ko babu 'yan ƙabilar a'a aƙida ce duk wanda yake da irin wannan aƙidar to shi ma yana tare da su kamar yadda zamu zo mu ji aya a can gaba wa man yatawallahu minkum fa innahu minhu duk wanda ya bi layin su shi ma yana tare da su daga cikin abubuwan da kaji ana faɗa din nan zaka samu mutane waɗanda suke da awar musulunci amma suna da irin wannan ɗabi'a to duk wanda ya zama yana da awar musulunci kuma ya zama yana da wannan ɗabi'ar to shi ma yana tare da yahudu ko da shi a bisa ga tsatso ko gari ko zamani bai tare da yahudawa ana fahimtar wannan abubuwan da ake faɗa na wanda malaman yahudawa suke aikatawa na ɓoye gaskiya da faɗin ƙarya ana samun waɗansu malamai da suke da'awar musulunci kuma suna haka to wannan malamin da duk ya haka ya zama kamar malamin yahudawa ne an fahimci wannan ko saboda haka waɗannan ayoyi ba ana karanta su bane don gaji akan yahudu kawai suke magana a'a ana karanta su ne saboda mu kuma ya zama mana izina da darasi akan idan muka aikata abin da suke mu ma mun zama muna cikin layinsu ubangiji madaukakin sarki yace wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahu at-tauratu fiha hukmullah wannan istifham ne inkari ta'ajjubi abun mamaki ne ko ta'ajibi kuma abun inkari ta ya za a yi su zo maka su zo su kawo hukunci kuma ba karba za su yi kawai saboda ya dace da sauransu kamar mutum ne shi ma ya tattacewa bai da gaskiya ba akan abu sai ya kai kara kotu ya je an yi ba a bashi gaskiya ba sai ya appeal sai koma nan ko ya ce ai transfer din case shi bukatarsa shine dole kuma ya tabbatar da cewa shine bai da gaskiya ya ji ya ci bashi ko ya ci filin wani sai aka kai kara in ya ga cewa abun ba zai zo yadda yake so ba sai sai ce shi bai yarda da wannan kotun ba za ta masa adalci ba don haka a koma wani kotu ko ya je ɗauko lauya a ta rigima akan cewa wannan kotun ba ta da ma jurisdiction da za ta saurari wannan kuma duk ƙarya ce sai a juya maganar a je wani wuri saboda dai ya samu abun da yake so in mai tawallauna min ba da zalika in gaskiyar ce aka tabbatar ba zai karɓa ba saboda ba gaskiyar ce yake nema ba wa ma ulaika bil mu'mini shine Allah ce wa inda humu tawratu fiha hukmullah ai a cikin at-taura ma akwai hukuncin Allah sun bai tawallawna min ba'da zalik amma daga baya su kuma sai su kauda kai ba za su yi imani da shi ba wa ma ulaika bil mu'mini shi Allah ce inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur lalle Allah ya ce mu ne muka sakar da at-taura wanda a cikin ta akwai shiriya kuma akwai haske an gane ko ya hukumu biha nabiyu wadda a cikin wannan attaura din wato annaba wanda suka yi aiki da ita suna hukunci da ita kamar yadda aka sani ai kamar yadda zancen ne firin jari yadda muka yi bayanin wannan ina ji tun a cikin suratul baqara bambanci tsakanin annabi da manzo manzo shine wanda aka bashi shari'a sabuwa fil annabi kuma shine wanda aka umarce shi da ya ci gaba daga inda wani annabi ya tsaya ya dora a kai shi ba a bai sabuwar shari'a ba shi yasa Allah ce inna anzalna taura mun saukar da at-taura da aka saukar wa aka bayar wa annabi Musa aka bada at-taura an gane ko sai Allah ya ce yahkumu biha an-nabiyyun annabawa suna hukunci da ita bai ce annabi Musa ba kenan annabawan da suka zo bayan annabi Musa sun yi hukunci da ita amma ba manzanni ba shi annabi Musa shine manzo din da aka sai aka bashi attaura waɗanda suka zo bayan ka ba sa bukatar sai an ba su sabon littafi sai dai su ci gaba da dora mutane akan wannan littafin don a yi aiki da shi alladina aslamu ay alladina qadu li hukmillahi azza wa jalla waɗanda suka suka miƙa wuya ga Allah da hukuncinsa الذين يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا سنه hukunci ma Yahudawa. والربانيون كذلك يحكمون بها والأحبار كذلك يحكمون بها وأن واو دو أتفيني أكن يحكم النبيون Baka dukkansu da al'ahbar da arrabaniyun dukkansu suna hukunci da abinda Allah ya saukar na cikin littafin attaura. Bi mastuhfiru min kitabillah ai bi mastu'minu wastudi'u abinda aka ba su amana na cewa su rike wannan littafin Allah. littafin Allah na attaura da duk littattafan baya in Allah ya saukar da shi sai ce wanda aka ba su su kiyaye shi alqur'ani ne Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya alƙawarin shi zai kare kansa bai ce mu kare ba in ka kare ko karka kare Allah zai kare kayansa amma dukkan sauran littattafan Allah na baya Allah ya dora wa waɗanda aka saukar musu ne amanar su riƙe shi kar su bari a ɓata shi su kuma sai sai ba su riƙe amanar ba fa nabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila suka rinka neman kuɗi da shi fa bi'sa ma yashtaru an fahimta ko shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa kanu alaihi shuhada sun kasance masu shaida ne akan haka shine Allah ya ce fala takhshaw la takhshaw kada ku ji tsoron mutane ku wanda aka dora muku yin hukunci ku yi hukunci saboda Allah kar ku ji tsoron mutane Allah ce allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wanda yake da haƙƙin Allah na na umarni da kyakkyawa da hana mummuna da tabbatar da hukuncin Allah to Allah kawai zai ji tsoro kada ji tsoron wasu don akwai waɗanda za su yi adawa ba sa so wala tashkaru bi ayati samanan qalila kada ku ɗauki ayoyin Allah ya zama abin da za ku musanya domin neman abin duniya kada mutum ya yi amfani da wato ci da addini ka ɗauki ayoyin Allah a madadin don ka karantar da mutane sai dai ka yi amfani da su domin ka samu abin bukatar ka kai naka na duniya shine wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda duk bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar وأولئك هم الكافرون إذن وأن سنة كافر وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها كما مكشر أنت مسو أتكين التوراة أن النفس بالنفس شواري أمد دينت هكونشنتا كوسا كما كنت انت كشي وتري إتما أكشتا والعين إدو na me na wanda ya cire idon wani shi ma a cire nasa wal anfa bil anfi hanci na wanda ya cire na wani shi ma a cire nasa wal uzuna bil uzuni kunne na wanda ya cire na wani shi ma a cire nasa was sinna bis sinni haƙori na wanda ya cire haƙorin wani shi ma a cire nasa wal juruha qisas raunuka kuma sai a yi ramuko a kansu faman tasaddaqa bihi duk wanda yayi duk wanda ya yafe abinda aka yi masa fa huwa kafaratullah hakan ya zamo masa kafara ga zurbansa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci ba da abinda Allah ya saukar fa ulaika humuz zalimun waɗannan sune azzalumai ubangiji ce wa katabna alaihim fiha bima'ana wa shara'na lahum fiha wa faradna alaihim fiha mun tabbatar musu a cikin at-taura muka yi musu hukunci cewa annan nafsa bin nafs bi ma'ana annan nafsa tuqtalu bin nafs wal ayna bil ayn ay annal ayna tufqa'u bil ayn wal udhuna wal anfa bil anfi ay annal anfa yujda'u bil anf wal udhuna bil udhuni ay annal udhuna annal udhuna tuqta'u bil udhun was sinna bis sin ay anna sinna تقطع بالسن والجروح قصاص أي أن الجروح حكم الحكم فيها القصاص الله يتشي duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi duk wanda ya cire idon wani shi ma a cire idonsa duk wanda ya yanke hancin wani shi ma a datse hancinsa duk wanda ya guntule kunnen wani shi ma a guntule kunnensa duk wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya haƙorinsa wal juruha qisas duk wanda yawa wani rauni shi ma a masa rauni irin wanda yawa wancan shine wannan shine wannan shine ake ce law of law of retribution kenan abinda kai kai ma ai maka duniya yanzu tana inkarin wannan waɗansu daga cikin wato masu fafutuka na wani abu na modern jurisprudence suna ganin cewa bai kamata a ce in kai wa mutum kai ma a maka ba har Mahatma Gandhi yake cewa idan an ce idan an ce duk lokacin da wani ya cire idon wani to shi ma a cire nasa ya ce to duk duniya za mu zama masu ido ɗaya kaga maganar banza ce wani idan aka bari duk wanda ya cire idon wani shi kuma ba za a cire nasa ba zai zama waɗanda suka rage suke da ido biyu su ne masu cire idon mutane haka ne ya zama saura azzalumai kawai su ne masu ido biyu amma duk innocent su kuma duk idon su ɗaya ne kaga maganar banza ce duk wanda ya cire idon wani shi ma a cire nasa duk wanda ya cire hancin wani shi ma a cire nasa duk wanda ya yanke kunnen wani shi ma a yanke nasa duk wanda ya wani rauni ya cire wuka ya soki wani a kafada ko a baya to shi ma a masa haka ya ɗauki sanda ya buga ma mutum ya yi ta jini shi ma a zo a buga masa sanda shi ma ya ta jini iya abin da kai kai ma a maka haka shi ne waljuhu haƙisas an fahimci wannan ko duk abin da ka yanke wa wani hannu kafa waye duka daidai gurgurdun abin da ka masa haka za a yi maka kuma daidai proportion din iya abin da ka yi masa haka kuma za a maka an fahimci wannan ko wannan shine adalcin musulunci ke kuma wallahi dukkan duk legal systems na zamani na da duk da aka sani a haka ake sai yanzu ne wai duniya ta ci gaba ka wannan akwai ci gaba mai tonon rijiya wannan akwai aikin banza a wurin bature wai bature ne yanzu yake gani cewa an ci gaba namiji zai iya auren namiji saboda an ci gaba mace ma za ta iya auren mace saboda an ci gaba Allah shi kyauta don haka shine Allah yake cewa wannan shine hukuncin Allah fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul la idan aka yi maka sai kai kace ka yafe ba sai an yanke masa fa huwa kafaratul la to ya zama ya zama masa kafara idan an yanke da kuskure ne to ba za a rama idan da kuskure ya cire maka kunni to ba za a cire kunnensa ba sai dai a biya ka diya ana fahimta da kyau da kuskure ya yi maka wani abin da ya sa ka rasa hancinka ko idonka ko wani bangare na gaɓoɓinka sai dai a biya ka diya amma inda gangan ne ya kwakule ma ido ko ya yanke maka wani wuri yanda ya yanke haka sai ma za a yanke maka an fahimci wannan da kyau ko idan kuma irin abin da kai baka da shi ne to sai a biya diya kamar mutum ya yanke nonon mace kaga kai baka da nonon da za a yanke sai a ce a biya diya ko ita mace ta yanke marainan namiji kaga ita bata da shi to sai dai a biya diya an gane ko shine ma'anar wal juruha qisas to shine Allah ya ce in akwai haƙƙin wani na jinin wani akan ka to wanda shi kai masa wannan abun sai ce ya yafe maka shikenan fa huwa kafaratul la duk lokacin da kai yafiya to wannan ya zama kafara ce a gare ka kai ko ya zama kafara ma wanda shi aka ya zama an yafe masa ba sai an yi hukunci ba ko kuma kai ya zama Allah zai yafe maka zunubanka saboda ka yafe ka hakura wa an ta'fu aqrabu littaqwa a yafe kuma dama shi yafi kusa da takawa an gane ko shine Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya saukar fa ulaika humu zalimun to waɗannan sune azzalumai me Allah ya ce a gaba وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة نعم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون na'am ubangiji madaukakin sarki yace wa qaffaina ala atharihim bi isa ibn maryam kuma sai muka maye gurbin su muka biyo bayan su da isa dan maryama alaihi salam musaddiqan lima bayna yadayhi wanda yake gaskata abin da yake gabansa min at-taura na at-taura wa atainahu al-injil shi ko sai muka bashi injila fihi hudan wanda a cikin wannan injila akwai shiriya wa nur akwai haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura kuma yana gaskata ko tana gaskata ita ita injila abin da yake gaba gare ta da cikin at-taura wa hudan kuma akwai shiriya a cikinta wa mau'izatan akwai kuma wa'azi lil muttaqin ga masu takawa wal yahkum ahlul injili bima anzala Allahu fi lalle waɗanda aka ba su injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a ciki wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar fa ulaika humul fasiqun to waɗannan kan su ne fasikai
Allah ya ce wa qaffaina ala atharihim bi Isa bi mana أتبعنا على آثارهم أي على آثار أنبياء بني إسرائيل annabawan banu Isra'il wannan yazo kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi duk lokacin da wani annabi ya rasu sai Allah ya sake tada wani haka aka ta yi har zuwa annabi Isa alaihi salam yazo shine na karshe summa qaffaina ala atharihim bi rusulina wa qaffaina bi Isa ibn Maryam sai Allah ya cika annabawan banu Isra'il da annabi Isa dan Maryam alaihi salam وآتيناه الإنجيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة wanda yake gaskata abin da yake cikin attaura bi ma'ana mu'minan biha hakiman bima fiha yana hukunci da abin da yake cikin attaura annabi isa alaihi salam mun yi bayani akan sa cikakke a cikin tafsirin suratul nisa ba ku manta ba wanda yake nema sai ya je can Allah ya kara wato salama gare shi wa atainahu injil annabi isa sai muka bashi injila fihi hudan wanda a cikin injila din nan akwai wato shiriya ta Allah bi ma'ana hudan ila alhaq wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya wa nurun yustada'u bihi fi izalati shubuhat wa halli almushkilat inji ibnu kathir kenan yace sannan akwai akwai haske a cikin injila wanda da wannan hasken ne ake haska gaskiya a gane ta kuma da ita ne ake haskawa domin a iya kawar da shubuhohi da karerayi da soki burusu kuma da shi ne ake samun warware matsaloli wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura kuma injila ta zama tana gaskata abin da yake gaba da ita na at-taura saboda at-taura ita ta fara zuwa ga annabi Musa alaihi salam kafin daga baya injila ta zo to lokacin da ita at-taura ta zo ta zama tana bayyana abin da yake cikin wato tana ƙarin haske akan abin da yake cikin attaura kuma ta zo da waɗansu sabbin shari'o'i irin waɗanda suke ci gaba daga inda attaura ta tsaya shine mubayyinan laha wanda take bayani akan attaura ghaira mukhalifin lima fiha illa alqalil sai dai bata kuma sabawa da abin da yake cikin attaura sai dai dan kadan irin kamar yadda Allah ya ce Annabi Isa ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ni da zo ne don in rika halalta muku abinda da aka haramta muku wasu daga cikin su shi yasa Allah madaukakin sarki kuma yake cewa wahudan don haka ita injila ta zamo wato shiriya ce ga waɗanda suka bita wa mau'izata kuma a cikinta akwai wa'azi a cike lil muttaqin ga waɗanda suke tsoron Allah bi ma'ana wa ja'alna al-injila hudan yuhtada bihi a cikin injila mun sanya shiriya wanda ake wato kama hanyar shiriya da ita wa wa mau'izatan ay zajiran an irtikabil maharimi wal ma'asim wanda yake kuma mai gargadi ne ga barin wato aikata laifuffuka da kuma abubuwan da Allah ya haramta ga waɗanda suke jin tsoron Allah shine Allah madaukin sarki ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi don haka ma'abota wanda aka ba su injila lalle su yi hukunci da ita da abin da Allah ya saukar an gane ko li yu'minu bi jami'i ma fihi wa li yuqimu ma umiru bihi fi duk abin da Allah yayi umarni a ciki a cika kuma abin da ya faɗa ai imani da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ba za ku zama wato ba za ku taba zama akan hanya ta shari'a ba sai kun tsaye da abin da Allah ya faɗa cikin at-taura da injila shine Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci ba da abin da Allah ya faɗa fa ulaika humul fasiqun waɗannan sune fasikai waɗannan ayoyi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون na wuce su ba tare da nayi dogon sharhi ba saboda mun yi bayani sosai gamsasshe akan su a cikin suratul nisa abubuwa ne guda uku wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah ya ce waɗannan su ne kafirai a aya ta biyu ce su ne azzalumai a aya ta ƙarshe ce su ne fasikai wannan maganar ko dai ya zama ɗayan biyu ne ko dai ya zama dama asalin mutum kafiri ne wanda don su aka saukar kamar yadda muka ji wa liyakum ahlul injil inna anzalna taura kuma Allah ce lillazina hadu waɗancan mutanen waɗanda ba su yi imani ba su ne Allah yake nufi su kafirai ne wanda da ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar na taura ko injila ba waɗannan kafirai ne kuma dama kafirai ne saboda dama ba su yarda da shi ba an fahimta ko ya zama da su ake yi ko kuma ya zama in ana magana akan cikin al'umma mu ne wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to in dai in ya gaskata wancan hukuncin da ya yi wanda ba na Allah ba kuma yana gani shine daidai shine ya fi na Allah to faulaika humul kafiruna haqqan wannan suna cikin kafirci in kuma yana gani na Allah ne daidai amma wancan din ma daidai ne shi ma kafirci ne amma in yana gani na Allah ne daidai wannan shi ba daidai bane shi dai yayi ne saboda kawai wato ya danne haƙƙin wani to faulaika humul zalimun wannan azzalumai ne in kuma yayi ne don saboda wato fasikanci na laifinsa ba wai don ya danne haƙƙin wani ba to waɗannan su ne fasikai an fahimta ko shi yasa aka ruwaito ta hanyoyi ingantattu imamu tabarani ya ruwaito a cikin wato jami'ul bayan na abdullahi daga abdullahi dan abbas cewa ya fassara wannan aya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun yace man jahada ma anzalallahu yace duk wanda ya musanta abin da Allah ya saukar to wannan faulaika humul kafirun wannan shine ma'anan yayi kafircin da Allah yake faɗa wanda kuma bai kafir bai gaskata bai karyata abin da Allah ya saukar ba yace fa huwa zalimun fasiqun wannan ya zama shine faulaika humul zalimun ya zama shine faulaika humul fasiqun an fahimci wannan ko a wata riwaya kuma wanda almaruzi ya ruwaito wanda albani ya hassana shi a cikin silsilatul ahadith sahiha yake cewa ma abdullahi dan abbas ya ce laisal kufrul ladhi yadhhabuna ilai ba kafircin da mutane suke tsammani bane yace huwa kufrun duna kufrun huwa kufrun duna kufur kafirci ne wanda ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba a wani lafazi yace kufrun la yanqulu anil milla ba kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci bane don haka ba duk wanda ya hukunci da wani hukuncin Allah shine ya zama kafiri ba a sai mutum ya yi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba kuma ya ce wancan ɗin gaskiya ne na Allah ba gaskiya ba an fahimci wannan wannan shine ya kafirta amma in dai ba haka ba to wannan kufurin ne dole kufurin kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa ko mun yi bayani sosai akan hukunci a zuwa kotun da ba na musulunci ba ko mutum ya aiki a can a matsayin alkali ko a matsayin lauya ko kuma kai ka kai kara a can mun yi bayani cikakke akan wannan a cikin suratul nisa don haka mutum sai dai bincika a can abinda abinda muka riga muka faɗa a can ba sai mun maimaita ba a nan don haka ba hujja ba ce ga waɗanda suke kafarta mutane dangane da cewa sun yi hukunci da abinda Allah bai saukar ba ba tare da ilimi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah